أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wa ba yan uwa musulmi wanda muka saba halartar wannan guri ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama muka samu halartar wannan masallaci na madinatul taqwa a anguwan sarakuna tudun salmanu wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a yau insha Allah muna kirga hudu ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da tara ko ga watan biyar 2019 har yanzu muna cikin tafsirinmu na suratul ma'ida wanda insha Allah za mu tashi daga aya ta 66 zuwa insha Allah ko aya ta 81 ko abin da ya kusan haka bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
نعم يا أيها الرسول يا كيوانا منذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ballik ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka kada ka ji shayin kowa kada ka ji shayin komai abin da ka sani shine Allah subhanahu wata'ala ya aiko ka da shi to ka isar ba tare da tantama ba Abdullahi dan Abbas Allah ya tsara masa yadda ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma ba asani Allah bi risalatihi diktu zar'an biha ودقت بها ذرعا وعرفت أن من الناس من يكذبني فأنزل الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك yace lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni da manzancinsa sai ƙirjina ya yi ƙunci sosai wato na takura hankali na ya tashi na san cewa lallai wannan abu idan na faɗa wa mutane to lalle zan ci karo da masu ƙaryata ni shine sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya fa in lam taf'al in baka aikata ba fa ma ballagta risalatahu baka isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ba ballig jami'a ma unzila ilayka min rabbik fa in katamta shay'an minhu fa ma ballagta risalatahu ka isar da dukkan abin da aka aiko ka da shi daga Ubangijinka, in ka ɓoye wani abu daga ciki don tsoron idon mutane, ko don tsoron mai mutane za su faɗa game da kai, ko aibanta ka da za a yi, to ka sani dai baka cika wa Allah subhanahu wa ta'ala saƙonsa ba. Sai Abdullahi bin Abbas ya ce, wa haza ta'adibun li hamalatil ilimi, wannan ladabtawa ne ga dukkan waɗanda suke koyon ilimi. min ummati daga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tumu shay'an min amri shari'ati kar su boye komai daga al'amarin shari'arsa kar su ji tsoron kowa kar su ji shayin kowa idan suka tabbatar abun nan gaskiya ne na shari'ar Allah to su faɗa wa mutane ko me zai same su ya same su ko me mutane za su faɗa game da su su faɗa saboda me ce saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine imamin shine jagaban su shine shugaban su to ga abin da ubangijin sa ya ga masa to ina kuma kai malami idan kana jin tsoro ne ya rasulullah wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane kar ka ji tsoron mutane duk sharrin su Allah zai maka maganin su saboda haka idan dai Allah subhanahu wata'ala zai kare ka daga sharrin su to ina ruwanka da su imamu zama shari yace hadha wa'adun min Allah bil hibz wal kila wal kala'a wannan alƙawari ne daga Allah na bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bada kiyaye da kiyayewa gare shi ma'ana wallahu yadmanu lakal isma ma'anansa Allah ya lamunce maka garkuwa min a ada'ika daga maƙiyanka fama uzuruka fi muraqabatihim to me uzurinka kuma da za ka rinka sauraron su kana tsoron to haka yanda Allah ya ba wa manzanni kariya haka Allah ya ba waɗanda suke magada annabawa kariya su ma idan sun tsaya fa amma akan gaskiya ruwaya arwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yuhuras da ana gadin sani hatta na dalat har sai da wannan aya ta sauka fa akhraja ra'sahu min qubbati udumi udumin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bullo da kansa an masa wani tanti na jan fata sai ya dan bude labulan tantin jan fata din wa qala yace wa masu gadi dakaru da suke tsaye da da takubba da meye suna gadin sa in sarifu ayyuhan nas jama'a kowa ya tafi gida abinsa ya je ya kwanta kar a sake gadi na faqad asamani Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka ya kare ni wallahu Allah la yahdil qaumal kafirina baya shiryan mutanen da suka zalunci kansu da kafirci nan قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تعف على القوم الكافرين نعم فدama kun san zancen ana yi da kafiran makka ne da farko Yahuda da Nasara tsalam sai suka sa bakin su a ciki ko har su samu izgili wa kiran sallah to har yanzu tun jiya ake ba su amsa ana faɗin munanan halayen su ana cewa wane ne mutumin banza fiye da wanda yayi kaza kaza kaza kaza kaza sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ga gaya musu kace ya alal kitabi ya yahudu da nasara lastum ala shay'in ba kwa kan wani abu na addini duk addinin da kuke da'awa to ƙarya ne ba addinin kuke yi ba mu ba mu san kuna addini ba in kuna son mu san kuna addini ba za ba za ku tabbatar wa duniya ku masu addini bane hatta tuqimu taurata har sai kun tsayar da taura a cikin ku mu ga hukuncin Allah na yawo a cikin ku yanda yake cikin littafin amma ba haka wai ƙarya kenan to me ga addinin ka ga littafin sa ka girgeje shi ka ɗauko son zuciyanka kana aikatarwa kuma ka zo kana babatun baki wai kai mai addini ne to in har ku masu addini ne ku tsayar da attaura mu gani wal injila ku kuma kiristoci ko ko nasara ku tsayar da injila mu ga abubuwan da aka rubuta a ciki a aikace a cikin ku sannan mu san ku masu addini ne amma matukan mutum yana da awon shine addini ne addini ne amma baya aiki da abin da yake cikin littafin sa shi ba mai addini bane don haka ma har ma ya samu bakin sa baki a ce wai ai annabawan baya kaza kaza kaza shine yake yi wa ma unzila ilaykum min rabbikum muga kun tsayar da abin da aka saukar muku daga ubangijinku wato ma'ana ibn abbas ya ce qur'ani ake nufi anan eh ai littafin ku ya nuna muku cewa za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana daga cikin sharadin bin littafin ku bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai in ba ku bi manzon Allah ba ai ba ku yi imani da littafin ku bane domin a littafin kun kar ku koya aya ko daya to a littafin kun aka rubuta cewa wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad ko saboda haka ku yi aiki da wannan da wannan aya in ba ku yi ba to ba addini kuke yi ba wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika dugyana wa kufra da yawa daga cikin su za su kore da yawa daga cikin abin da aka saukar maka su yin aiki da shi ba dan komai ba duguyanan sai dan ƙetare iyaka wa kufuran dan kafirci ya riga ya ya mamaye zuciyarsu shine su musanta annabtanka bayan kuma sun tabbatar yana nan a cikin littafin su fala ta'asa dan haka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada kai bakin ciki alal qaumil kafirina akan mutane kafirai idan suka yi maka izgili ko suka yi ko suka ƙaryata ka ko suka ki imani da kai wani abu ne wanda mun tabbatar maka haka zai faru kai banza da su ka ci gaba da abin da aka saka na'am innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiqun wan nasara man amana billah من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا كذا وأن سكي إيماني وتسوق سكسك ألا سكسك منزنس صلى الله عليه وسلم وأن أنا مجانا مسلمين كان wallazina hadu da waɗanda suka yahudantu mabiya addinin annabi isa masu attaura masu linjil masu attaura da da wasabiuna da sabi'awa wani bangare ne na nasara amma suka ɗauki taurari kaman ubangiji a gunsu wan nasara da nasara mabiya annabi isa masu addinin injila duka waɗannan man amana billahi duk wanda a yanzu ya dawo yace baya da abin bauta sai Allah wal yawmil wal yawmil akhir yayi imani da cewa babu dole ne akwai wata rana ranan tashin alkiyama wanda idan an mutu za a tashi a yau mutane hisabi wa amila salihan ya kuma aikata aiki na gari wannan duk an haɗa mu ne gaba ɗaya tun daga yahudu da nasara da dukkan wasu masu da'awan addinai da su musulmin da suka yi imani to ga sharuɗa ya zama ya yi imani da Allah ya yi imani da da ranar lahira kuma ya aikata aiki na gari musulmi yana iya shiga wuta saboda ne gashi ya yi imani da Allah ya aiki imani da ranar lahira amma ne bai aikata aiki na gari ba ya kasance yana keta haddodin Allah yana aikata abubuwan da Allah baya so to wanda duk suka kiyaye wannan sharuɗa to fala khawfun alaihim ba su da wani tsoro karka ji tsoro lahira ba abun tsoro ba ne abun tsoro shi ne aikinka eh don ka jiya lahira karka damu ka je lahira zuciyanka a kwance hankalinka a kwance kai dai ka kiyaye haddodin Allah ka yi imani ka yi aiki na gari in baka yadda ba da lahira ka ji kana tsoro to aikinka ba ya idan aikinka ya yi kyau ba dai za ka yanke ƙauna za ka tabbatar da kai ɗan aljanna ba ne amma dai za ka rinka jin kwanciyar hankali cewa ala iya halin da an je lahira muna tsaren dai muna cikin ko wanda muka tsira to abin da ake so kenan ba a son ka yi yanke kai ka tsira ba a son ka yi yanke kai ka halaka kai dai ka zauna cikin bainar raja'i wal khawf tsakanin fatan alheri da tsoro kuma an ce hasibu anfusakum qawla an tuhasibu kullun kana mai makan kai hisabi kafin ka kwanta yau da me da me ya faru me nayi a cikin dukiya wanne ne na halal wanne ne na haram zamantakewa na da jama'a wane ci mutuncin sa wane annabimancin sa wane tsegumin sa duka ga babu sai da alhamdulillah yau hankali a kwance yake in kuma da akwai to baka da kwanciyar hankali in ma wani ne ka kira shi wani Allah ya hakuri abin da ya faru nan ya wuce in dukiyar wani ka mayar masa shi ne aka ce hasibu an fusa kun din aula an tuhasabu ko yaushe da yamma kafin ka kwanta ka yi tunanin me da me ka aikata wa Allah me da mai ka aikata wa bayan Allah to Allah subhanahu wataala ce wanda suka yi wannan fala khawfun alaihim kar su ji tsoro ba su jin tsoro wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba irin waɗannan a lahira na'am لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا
har yanzu imam mai tafsiri ya ce ai ƙari akan wancan ma fala khawfun alaihim fi ma qaddamu qadimu alaihi min ahwali yawmil qiyama ba sa tsoron abin da zai zo musu nan gaba daga cikin labaran da ake bawa na firgici da yake filin kiyama in dai sun zama haka wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba alama khallaku min wara'ihim wara'ahum min ad-dunya kar su yi bakin cikin abin da suka bari a baya kar ka damu da ina ƴaƴanka yau in na rasu ƴaƴana ya za su zama za a cuce su ko za ko ba za a cuce su ba za a kyautata musu ko duk kar ka damu da wannan Allah ya maka lamuni ina ce annabin Allah aka tura da waliyin Allah suka je kare dukiyan ƴaƴa da mutuncin da arzikin ƴaƴan da mene ba a ce su mutanen kirki bane ƴaƴan cewa aka ne ne wa kana abuhuma salih babansu mutumin kirkire to idan ka tsare gaskiya ka tsare amana ka kyautata wa mutane ka tafiyar da abu yanda aka kiya ka kiraye mutuncin kai ma naka magabatan ko kuma ƴaƴan wasu da suka da suka gabata kai babu ka zalunce su ba baka sa haƙi cikin cin mutuncin su da cutar su ba naka Allah zai kare maka lokacin da Allah yake magana akan cin dukiyar marayu me yace wal yakshal ladina law taraku min kalhin zuriyatan bi'afan kafu alaihim kai ma ka ji tsoro kar fa ka tafi ka bar yaranka yan ƙanana ƙanana raunana ba su da wanda zai tallaje su kana tsoron kai ma kar su ma kar a musu zalunci irin wanda kai ma ƴaƴan wasu saboda haka idan ka yi amana ka rike gaskiya to kar ka ji tsoron bayanka ka kiyaye bayanka Allah zai kiyaye maka shine malam malam mai tafsiri ya ƙara da shi yace ba maganar kariyan rashin tsoron lahira bane har duniyar ma kar ka ji tsoron wanda ka bari a baya laqad akhadna mithaqa bani isra'ila haqiqa mun karɓi alƙawurra masu nauyi daga hannun bani isra'ila na'am wa arsalna ilaihim rusulan muka aika musu da manzanni daban-daban daban-daban kowanne yana ɗaukan alƙawari a kansu cewa kar su aikata abin da yake saɓon Allah wato wannan yana ba da labari ne na magabatan Yahudawa yadda suka rinka warware alƙawarin su Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki alƙawari akan su su bi annabawa suka ƙaryata annabawan suka kashe sashen annabawan ma sannan kuma suka kirkiro ƙarairayi wanda ba su ba su ba daidai ba suka danganta wa Allah to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun aika musu manzanni amma kullama ja'ahum rasulun ko yaushe manzo ya zo musu bima la tahawa anfusuhum da abin da rawukansu ba su so su suna so ne wahayi ya zama daidai da abin da zuciyarsu take so yawwa idan an zo in kai mai cin riba ne a ce daga cikin annabta ta tabbatar da riba ba matsala yawwa in kai mai cin dukiyar marayu ne a ce in dai kai babban mutum ne ka karye ka ci dukiyar maraya wannan ai girman ka ne ko ba haka ba idan mashayin giya ne a ce ai giya ba matsala ba ce in dan kwaya ne ko dan wiwi a ce wannan dan ka dan busa ba matsala ko ba haka ba to abubuwan da su suke so kenan komai in za a zo to a faɗi daidai yawa a ce abin yayi daidai da yadda ransu yake so to da za su bi to kullum ma ja'ahum rasulun kowane manzo ya zo musu bima la hawa anfusuhum da abin da rawukan su ba sa so fariqan kazzabu sashe daga cikin annabawan sai suka ƙaryata su wa fariqan yaqtuluna sashin annabawa ma har kashe su suka yi kamar yadda suka kashe annabi zakariya suka kashe annabi yahaya annabawan Allah dan sun yi musu wa'azi suka kashe su na'am
وحسبوا ألا تكون فتنة فأموا وصموا فأموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم أموا وصموا ثم أموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون na'am sai malam mai tafsiri ce ko ka san dalilin da Allah subhanahu wata'ala yace fariqan kazzabu sai aka kawo shi bi sigatil madi ko amma sai aka ce wa fariqan yaqtuluna sai aka kawo shi da sigan mudari'i bayan kuma ai kisan an riga an yi da tuntuni ko ba haka ba to yaqtuluna har yanzu ne shine yace maka dalili shine me yasa Allah subhanahu wataala yace innam yace yace yaqtuluna mawdi'a qatalu da inda tsarin larabcin irin na dan adam ne fariqan kazzabu wa fariqan qatalu ko ba haka bane saboda kazzabu ma bi qatalu ma ma bi amma fariqan kazzabu wa fariqan yaqtuluna an kawo shi da mudari yace istihdaran laha waftiza'an lil qatl an halarto da alhal halatul madiya ne don a nuna girman kisan sai aka nuna kaman har yanzu yi suke yi saboda yanayin girman hadarin abun har yanzu yake yi kaman yi suke yi wasu wasu malamai suka ce a'a sun gaskata sun yadda da abin da masu kisan suka yi don haka su ma yanzu kamar suna nan su ma masu kisa ne na yanzu ma sun yi kisan idan ka ce abin da mai kisa ya yi daidai ne to kai ma ka sa hannu kenan kayi kayi kayi mu baya ko ba haka ba yace kuma sannan akwai muhafaza ala ru'usil ayi akwai kulawa da ƙarshen aya ayan mu da muke ta karanta yanzu luna ne wuna ne wuna ne yake karewa to idan muka zo idan aka ce fariqa dan shi da fasaha ta alqur'ani in an ce fariqan kazzabu wa fariqan qatalu to ina nun nunun da da wawu da wawu da nunun din nan luna kaga babu tsarin sautin kuma zai bambanta na'am wa hasibu duk suna yin wannan ta'asa amma wai sai suka zaci Allah ta kona fitnatun wai babu wani bala'in da zai same su kashe annabawa su kashe manzanni su hallata ababen da Allah ya haramta su saba ma umarnin Allah su keta haddodin Allah su karyata manzan Allah su duk wannan abubuwa kamar yadda mun karanta a baya ina ce zagin annabi suke yi assalamu alaikum ko in sun je su to inda annabi ne ma zauna lafiya ko hanya jama'a ai da yanzu nan an gama da mu ai ka gama wannan ma nuna ba annabi bane to Allah subhanahu wataala ta wasibu Allah ta kona fitnatun sai kuma suka zaci wai za a zauna lafiya ba wani bala'i da zai same su su kashe annabawa su zauna lafiya su ta manzanni su zauna lafiya bi imhalillahu azza wa jalla lahum wai saboda Allah yayi musu jinkiri kuma sai abun ya dada zama bala'i ka san ko a duniya haka ne in kana tsafi kana jin daɗi kana cin mutuncin iyayenka kana raina su babu abin da ya same ka sai ƙara kuɗi kake yi to wani bala'in ne akan bala'i ga bala'in wannan aikin to kuma gururi na shedan zai shi to kaga ha ai ne da gaskiya to me kaga ya same ni gashi nan lafiya na garo sai kare arziki nake sai menene kana dada fadawa cikin hadari kana dada barna kuma shedan yana dada zuga ka yana nan cewa ai inda a ce abin da kake yi ba daidai bane da wani bala'i ya same ka to gururin da ya same su kenan to tunda wannan gururi ya same su fa ammu wa sammu sai suka kurumce suka makance ba sa jin gaskiya ba sa ganin gaskiya ba mai gaya musu gaskiya saboda suna ganin abin da suke yi ba wanda ya isa ya sha kansu na'am summa taballahu alaihim sannan suka samu wasu annabawan da suka zo suka suka masu wa'azi suka gargade su suka ja hankalinsu suka mayar da su kan hanya Allah ya karbi tubansu wato Imam al-Qurtubi yace a ai ba sun mataballahu alaihim kawai shi kenan ba dunnan ana ta shiga layin layin ku ne masu balaga ana shiga layin balaga ne qur'ani dama yana da wannan uslubi na al-ijaz abu ne za a yi shi da yawa da magana ne yawa sai takaita shi wato menene aka yanke izmarun fihi izmarun akwai koye wani abu wata kalmo wasu kalmomi wato asali wa hasibu alla takuna fitnatun fa ammu wa sammu fa arsalallahu lahum rusulan ko fa wa'azuhum wa arshaduhum fatabu thumma taba Allahu alaihim an gane aka turo wasu masu ko wa'azi suka musu wa'azi suka sai suka tuba sai Allah ya karbi tuban su bayan tsawon lokaci thumma ammu wa sammu suka sake lalacewa suka kurumce suka makance suka ci gaba da banna kasirun minhum da yawa daga cikin su haka kuma suke har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallama ka zo ka tarar da su wallahu amma karka damu Allah basirun mai kallo ne mai gani ne bima ya amaluna da abin da suke aikatawa kuma zai musu hukunci daidai da yadda ya dace da su shine kuma hukuncin kenan da Allah ya musu yau ina labarin su suna ji ga gidaje ga katangu manya-manya ga benaye ga ganuwa ga ƙarfin yaƙi ga menene amma haka Allah subhanahu wata'ala ya ce musu su tashi kawai ku tashi aka ce ku tashi ku bar wannan wurin haka suka tashi in ba su tashi ba kuma sun ga yaƙi yaƙin kuma sun ga ba za su iya turjewa a gaban wannan yaƙin ba bani nadiri haka suka tashi bani quraizata haka suka tashi bani qanuqa haka suka tashi akwai bala'in da a ci ku daji a fasa garin ku a kore ku ku bar wurin ku watse ku rasa inda kuka zauna to ashe abin da suke jira na bala'in sun dauka ba zai same su ba ya same su kuma duk inda aka yi sai da ya same su da suka yi wa annabi Musa yaya aka yi suka yi dimuwa suka yi ta yawo shekara arba'in sannan aka ce su shiga gari suka ƙi shiga garin aka aka bar su suka suka sha wahala sannan da ƙyar suka samu suka shiga garin aka aka shafe wasu su aka mai da su birai wasu suka zamo alhanzirai wasu aka halakar da su wasu aka ce uqtulu anfusakum tabar da wani laifin su suka yi suka karkashe kawunan su Allah ya turo eh nasara maƙiyin Allah ya zo ya yayyanka su ya kakkace su ya musu kamar kisan kiyashi suka gudu suka fantsama cikin duniya duka wannan sakamakon me ne fuka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an tashe su sun koma sham suka zo suka sake barna suka yi sharri a duniya suka rinka kwata tattalin arzikin mutane suka dora wa mutane kuɗin ruwa da bankuna da sauransu Allah ya turo hitila ya musu kisan kiyashi ya wargaza su suka gudu su koma Amerika daga nan kuma aka dan lallabo aka zo aka kwace kasan Falastinu aka zo aka dan ba su yanke aka ce nan sunanta Isra'ila to yanzu kuma jiran abin da suke jira kenan tun da suka yi haka har yanzu ba inda za a ce wai yau inda a ce Yahudawa mutanen kirki ne da suna da ƙasa kaman Amerika yanki da suna da yanki babba kamar yankin America masu da sun zama sufafawa da sun zama su ne masu tattalin arzikin duniya amma yau duk arzikin da Allah ya musu ba su da kwanciyar hankali dan wurin kenan yanzu shi ma sun kasa zama sai da katanga a je nan a gina katanga a gina katanga ta nan a gina katanga duk karfin makaman su da yanda America take taimakon su Rasha take taimakon su Faransa take taimakon su Ingila take taimakon su amma har yanzu fa sun kasa su zauna lafiya ba su da kwanciyar hankali dan wuri da bai fi dan kilomita watakila hamsin ba ta ko ina da inansa sun yi katanga shi ma ba daman su zauna sai da katanga ga kuma makamai iri-iri amma duk da haka suna tsoron mai jifa da majaljawa ina kwanciyar hankali to Allah subhanahu wata'ala ya ce don haka ka rabu da su abin da suke yi kullum sun rinka ganin ƙasƙasci kenan na'am لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم lallai waɗanda suka ce wai Allah shi ne annabi Isa ɗan Maryamu, a billah sun kafurta, to waɗannan kuma su kuma inda nasu ta ɓullo kenan, ko da yake dukan sun ma kusan haka suka zama daga baya, suka ce ai annabi Isa ma Allah ne a billah. Shi ne Abu Sa'udi ya ce, wannan an fara mana bayani kenan dalla-dalla na munanan halayen nasara. da munanan halayen Yahudu. Wato, bayan an yi bayanin munanan halayen Yahudawa, to sai kuma aka shigo za a yi mana bayanin ɓangaren munanan halayen Nasara. Wa'yannan su ne wa'yanda suka ce Maryamu ta haifi Allah, ana ce musu Yaƙubiyawa, suka ce, Ai, Allah ne ya zo aka hura shi cikin cikin Maryamu, don Allah ba zai iya fitowa a jiki ba, to shine ya bi ta wannan hanya babu uba shi kenan sai ya sa mala'ika jibrilu to kuma Allah ya koma cikin na lillahi na rashin hankali dai da yawa yake idan mutum ya makance ya lalace to shi kenan to kuma Allah sai mala'ika jibrilu sai ya kama sai ya sa shi a baki sai ya hura shi gode wa Allah da ka shirye mu to shi ne sai aka hura shi cikin Maryamu kuma to shi kenan sai ya zama jiki da tsoka da nama sai kuma ya fito sai ya zama ɗa. Allah ya sauka. To, wa qala al-masihu wa qala al-masihu shi dai annabi Isa wanda ake ce masa masihu dan Maryam ya gaya musu ya ce ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan an jikokin annabi Yaqubu ibudullah ku bauta wa Allah rabbi wannan point babba kenan ubangiji na wa rabbakum ubangijinku tun daga na nuna mu cewa ni ma ubangiji na ne Allah innahu yace musu ku sani man yushrik billahi duk wanda ya hada wani da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah fa ya haramta masa shiga aljanna har abada duk wanda ya je lahira ba muwahhidi ba ba yana ne ta Allah ba ba zai shiga aljanna ba wa ma'awahu makomansa a lahira annar wutan jahannama wa ma lil zalimin min ansar waɗanda suka zalunci kansu da kafirci kuwa ba sa da wasu mataimaka da za su taimaka musu su tsayar da su daga azaban Allah farko kamar yadda Imam Ibn Kathir ya faɗa yace kaga kana awwala kalimatin nataqa biha farkon kalman da Annabi Isa ya furta zuwan sa duniya wa huwa sajir yana karami an kala yace inni abdullahi saboda hadarin abin da zai zo daga baya ana haihuwansa mutane suna zuwa suna ganin sa sai ce musu inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم, ويوم أموت ويوم أبعث حيا تو كذا يا kore maganan danganta shi da allantaka gaba ɗaya tun farkon samuwarsa shi annabi annabi isa alaihi salam kamar yadda dukkan bayan allah nan da irin wannan bala'i wasu suke ɗaukowa su yaba musu sai ka samu suna ta cewa inni ubaiduhu inni abduhu inni ubaiduhu ko amma duk da haka an samu wasu la'anannu wanda allah ya lalata hankalinsu suka zama wani iri daban sai ce inni abdullahi na'am
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن ووصلنا الذين كفروا منهم عذاب أليم نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة wa'yanda suka ce Allah shi ne ɗayan uku su ma kafirai ne nan duk martani ne ga nasara domin sun kasu kashi uku akwai yaƙubiyawa akwai nasuriyawa akwai malkaniyawa yaƙubiyawa su ne suka ce ai Allah guda ɗaya ne amma shi ne isa kawai sukutun ba wata magana ba wani Allah kuma isa ne don ya ya ya yi hululi a cikin Maryamu ya fito a matsayin tsoka ya ittihadi da tsoka ya zama Allah ya zama Annabi Isa wannan sune wanda muka faɗa a baya sai kuma malkaniyawa da nasuriyawa qalu suka ce inna Allah salisu salasa Allah ɗayan uku ne the God the Holy Spirit and Jesus these three a one haka suka ce yanzu da Allah ɗalibinka na firamare ya ce maka one two three is equal to one ya yi fashin examination sai aka yi manya-manyan masu masu hankali suke irin wannan miscalculation to suka ce Allah shine ɗayan uku wai da Isa shine wanda na faɗa yadda suke faɗa da turanci ko Jesus and, and Mary and the Holy Spirit ko suka ce wai al'abu wal ibn wa ruhul qudus suka ce wa'annan su ne Allah guda uku wa ma min ilahin babu wani Allah illa ilahun wahidun sai ubangiji guda ɗaya ubangiji kan guda ɗaya ne kuma baya kama da halittarsa kuma inda sun san in sun san girman Allah ma ya zai ya kunsu a cikin wata mahaifa duk wanda ya san girman Allah Allah subhanahu wataala ta wallan yantahu wallahi in basu hanu ba amma ya kulo na gabarin abin da suke faɗa la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim wallahi azaba mai radadi zai shafi waɗanda suka kafurta daga cikin su na'am أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يتوبون ينزو أشي بذا ستوبة با إلى الله زوا ذا الله دقا وانا مونا نما غنغنو ما سنوي ويستغفرونه سنيني غافرا الله su koma su zama mutane na gari su kore hululi da ittihadi wallahu Allah gafurun mai gafara ne ga wanda ya tuba rahimun mai jin kai ne ga wanda ya koma gare shi a nan akwai wata mas'ala ta maganan wato tajalli da wasu suke ta yawo da shi shi ma su ma suka halaka tajalli inda duk aka ta in Allah subhanahu wata'ala ya tajalli to sauran zai zama batilu ذلك بأن الله هو الحق وأن الذين من دونه هو الباطل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا da Allah ya tajalli wa dutse ba dutse kwata-kwata Allah ya share dutsen sai shi saboda haka tajalli yana lala yana kore abin da ba Allah ba ya bar ya tabbatar da Allah ne saboda haka babu maganan hululi anan da ittihadi da da hululi da ittihadi lamma tajalla rabbahu lil jabal baqiya al jabal wa baqiya ar rabb wa ru'ya wa ru'u ko kuma wa ru'ya ko ba haka ba saboda saboda haka wa'anda suke ta kokarin su tajalli su mai da tajalli kaman abu ne guda daya a kaman shi wannan abun yana nan shine abun da ya replacement din wancan wannan ba su san me suke yi ba shi yasa da yawa daga cikin masu da'awar tajalli ne tajalli ne suka halaka saboda ai ba su da ma'arifan ne sun yi da'awanta ne na ƙarya sun yi usuli ne min wara hijabi har yanzu suna nan mahajubai amma suna ɗauka wasu wakilai ne na'am wallahu Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne na'am أفلا يتوب ويبتمون إلا سلطان نعم سلطان نعم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبلهم رسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون ما المسيح ابن مريم مسيح عيسى دم مريم ba kowa ba ne illa rasulun sai manzo manzo ne kad khalat min qablihi rusulu an yi manzanni kafin shi da yawa amma aya ce daga cikin ayoyin Allah wa ummuhu uwarsa kuma siddiqatun waliyya ce kana ya kula ni da'ama suna cin abinci kuma in sun ci abincin nan sai ya fita to ka duba ka gani yaya Allah zai zama haka komin girman sarautanka kana his excellency ko ko kana yiwa royal highness ko ko kana yiwa honorable ko menene sai ka ce excuse me please ana nufin saboda an kira ka bayan gida kuma ba za ka iya surviving da hakan ba ko zai yiwu ba za ka iya zama ka jure hakan ba to ka kwatanta irin wannan ka kwatanta shi wai da Allah kuma to daga nan duk mai hankali Allah ya gama magana Allah ya gama magana duk wani annabi ya kulu da yana zuwa bayan gida ina ce haka ne magana ta kare ba uluhiyya ba rububiyya ba shine rabbu ba shine Allahu ba wanda duk kuma ya faɗi haka to kafircin sa ya tabbata kawai ci gaba kawai da kafiri ne shi Allah ya riga ya yanke hujja kana ya kula ni ta'am idan kuma a kalar da amala budda an yazaba ila marhal ko wa yakhruj minhu ma dakhala fi batnihi wa hadha ba'idun an Allah subhanahu wa ta'ala man arafa rabb man arafa nafsahu ma faqad arafa rabbahu to ai abin da ake nufi man arafa rabbahu man anafa rabb arafa nafsuhu bi nuqsanihi wa ajzihi kasan dai kai ne lafiya kasan la tasbi'u shay'an kasan la tahammalu shay'an kasan la tukawwinu shay'an kasan la tusawi shay'an faqad arafta annaka naqis wa arafta anna ar-rabb yukhalifuka man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu an gane to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yace a ai kana ya kula ne da sun zama suna cin abinci fa kuma dole su yi bayan gida to ya za a kwatanta Allah da wannan unzur ka duba kaifa nubayyinu lahum al-aya yanda muke musu dalla dalla na dalilai ayatu anan dalail wa hujaj ne ala sidqi annubuwa wa kadhibil kufri wa dalala ala sidqi Allah wa sidqi rasul sallallahu alaihi wasallam wa nafyi al-uluhiyya wa rububiyya an ma siwa Allah wayannan ayoyin nafatir rububiyya wal uluhiyya an ma siwa Allah ta kore dukkan waɗannan amma sun manzir sake dubawa kuma anna yufakuna yanda duk da haka ake kauda su gaban gaskiya sai su koma sai ba su gane ba ne su gane ba ne su ne suka gane su ma haka ne har yanzu haka suke ai akan ba mu gane ba ne ba za su gane ba su sun gane kan ba su gane ba to Allah subhanahu wataala ba ya taba sifantuwa da kowa don haka yace laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da yake kama da shi aka ce waɗannan abubuwa da suka bayyana daga jikin annabawa ko suka bayyana daga jikin sayyidatuna maryamu ko dai ya zama karama ko ya zama mu'jiza Allah ya keɓanci kowane annabi da irin nasa idan annabi Isa akhluqu lakum min ad-dini ka hay'ati ad-dayri fa anfuqu fihi fa yakunu dayran bi idnillahi fi rude ku ko yana kamar yana halitta ko to faqad ahayal asa fi yadi Musa in Allah ya sa shi Isa sai yayi ya kwaɓa laka ya yi shi sifar tsuntsu ya yi sai tsuntsu ya tashi ya yi fuka zuki ya tashi haka annabi isa yake yi yana daga cikin mu'ujizozinsa ko to ai Allah ya rayar da sanda da sanda bushashiya ta zama macijiya tana motsi tana fada tana kai hari da tsuntsun da tashi kawai yake turur sai can ya je ya fadi wanne ne yafi ban mamaki sai ta saboda haka da me yasa ba a cewa annabi Musa shi ma Allah bane idan an haife shi annabi Isa dan ba uba ai akwai ne akwai uwa ko in ba uwa uba ai akwai uwa to annabi Adamu ba uwar ba uban ai sai mu fara ganin sa da wannan matsayin kafin mu ga annabi Isa da wannan matsayin ko ba haka ba wanda shi baya da uwa baya da uba shi yafi ban mamaki ko wanda yana da uwan uban ne baya da shi kawai sai a ce wai ubansa ai sai a kai ma ubanci wannan wannan uwansa da ubansa ne yasa ba a ce uwansa da ubansa duk gashi ba amma kuma duka halitta ne na Allah dan haka duk wannan Allah subhanahu wataala yayi ne dan ya nuna irin ikonsa yana iya raya abu daga laka yana iya yin abu mai rai daga sanda kamar yanda to shi kuma me zamu ce ma Musa Samiri shi kuma zinare mai karfe suka yi tagulla suka narka suka masa sifan dan maraki suka ɗebi ƙasa suka zuba a bakinsa sai ya juya ya zama yana kuka yana ihu har suka ce su ma ga wani Allah uzu billahi ko ba haka ba to wannan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa yana iya yin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sannan sai mu dawo kuma kan maganan karama wa ummuhu siddiqa uwarsa siddiqiya ce siddiqi waliyi to abun mamaki kuma ga 'yan salafawa da 'yan izaya su kuma nan matsalarsu take duk wani wanda Allah ya nuna wata karama a hannunsa sun ce su ce to an mai da shi annabi ko an mai da shi Allah to uwarsa dai siddiqiya ce me annabi zakariya shi ya rene ta saboda ayar alkur'ani ta ce wa kafalaha zakariya wa kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada inda harizqa shi ma kansa yana annabi ita ko ba annabiya ba sai yayi mamakin abin da yake gani a wurin ta shi bai san yanda haka abun mamaki ne yaya haka ni ba wanda yake shiga kullewa nake ni kadai nake shigowa wurin ki in na zo miki da abinci sai zo da damuna da rani sai zo in samu kayayyakin damuna masara gashashiya a gabanki da rani sai da damuna kuma sai ya samu abincin da ba a samun sa sai da rani shi da kansa ya mamake ta ya maryamu anna laki haza ita kuma sai ta ce masa ne huwa min ya fi ka kafi shi sanin Allah ne amma yau sai ta nuna masa ita ga ita kuma matsayin ta huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a zakariya rabbahu qala rabbi ko sai ya tuna a wannan ishara ne gare shi cewa in ana samun idza kana shay'u yujadu fi ghairi awani fa wujudul ibni aula in ana samun abu ba a zamanin sa ba a ce samun dashi ya cancanta ya daina addu'a ya yanke tsammani cewa zai sake haihuwa zai haihu ya yanke ya tsufa to amma da ce masa ko min inda la inna la yazuqu man yasha bi ghairi hisab to da arabu sai kira yace yayi maganan Allah ya ba shi ɗa. A gane? To saboda haka wa'annan abubuwa suna faruwa. To, yaya za mu yi? Alhamdulillah, ni kullum usulubi na, idan mutum ya faɗi gaskiya, kai koda daga Iblis ne, ya faɗi gaskiya a karɓa. Bisa ga tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar, sadaqaka wa huwa kazuhu. Yawwa. Wani daktan da muka fafata da shi bara, bana ya sake burge ni. duk da na masa raddodi shi ma akan abubuwa amma ya sake burge ni ya nuna cewa na saurare shi kuma haka ne yanzu maryamu me Allah ya ce akan maryamu maryamu annabi ya ce to iz qalatil malaikatu ya maryamu inna allaha inna allaha safaki inna allaha safaki wa tahharaki wa safaki ala nisa'il alamin ya maryamu kunti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina to kuma mala'ika sun yi magana da Maryamu annabi ya ce ashe dan mala'ika yayi magana da mutum baya bashi matsayi na annabta dan haka kar mu sake jin wani mai dan makalallen murya dan an ce masa a akwai wani bawan Allah waliyin Allah yayi magana da wani mala'ika ko me yake to ka gani an mai da shi annabi to jahili ne doktan sa ya gaya masa ka nemi kasar na kwana biyu tafsiri na biyu na wannan shekara na doktan ka ya kawo irin wa'annan misalan kuma gaskiya ne a ciki daga cikin misali Imran ibn al-Husayn sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana basir mai tsananin ciwo basir mai tsanani basir din nan har ya kai ga jini yana damunsa ba iya fita ma ya je wajen sallah sai manzon Allah ce karkarin kayin lalas karkarin kayin tsakiya ka bari kai dogara da Allah sai ya dogara amma akwai tsananin ciwo na fama da ciwo sai gidansa ana share masa gidansa har tun yana mamakin su waye suke share masa gidansa baya da mata a gida baya da sai zo ga gidansa an masa shara tsaf kuma zai ga kowa ya shigo ba har sai da ya kai matsayin da yana jin ana ce masa assalamu alayka ya imran ibn husayn mala'iku ne suke masa sallama kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata mala'iku mala'iku ne suke wa imran ibn husayn sallama yana nan a cikin hadisai sai mu ce imran dan husaini annabi ne sahabbai duk da sun zama annabawa da kala alaihim rajulun shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi shari la yura alaihi asar safar wa la ya'rifuhu minhum ahad ko fa asnada rukubatayhi ila rukubatay rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba kafai ala fakazai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وبعد أن ذهب هذا الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم sahabbai ne duk sun ga mala'ika jibrilu sun zama annabawa sun ji maganan mala'ika jibrilu sun zama annabawa ba su zama annabawa ba sai da tuna Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita suna munajati sai suka kebe ta wani wuri cikin gidansa suna magana da wani mutum da ta zo ta bude kofa ta leka sai ta gansu suna magana sai ta ga wani mutum da ta sani ana ce masa dihiyatul kalbi sai ta ga exactly shi ta gani sai bayan sun gama munajatinsu ya tafi sai aisha ta ce ai na je neman ka wuri wuri kazan nan sai na je sai sai na ga kuna magana da wani mutum ce kin gan shi da gaske kin gan shi kin ga muna kin ga wannan mutum na ga kamar da yatul kalbi ne yace a kin ga mala'ika jibrilu to me matsayin Aisha to muka rinka ɗebo irin wannan wanda ko mala'ika ya magana da shi ko kuma ya ga irin waɗannan gane-gane cikin bayin Allah bila haddi abun mamaki a al'umman annabi Musa da annabi Isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗanda suke da suke da karamatu bila haddi daga ciki har da ɗan yaro wanda sarki ya nemi kashe shi in ya je kashe shi sai a halar in an je ruwa za a da a durmiyar da shi su dogare su su dulmiya shi ya fito lafiya in an je saman dutse za a sun kudo shi su a Allah ya masa maganin makiyansa dogare su fado daga kan dutse su karere shi ya fito lafiya in ka tambayi as-salafawa su ce a wannan gaskiya ne wannan ya zo wannan ya tabbata a cikin sunna wato su annabawan baya suna da waliyai manzon Allah ne Allah bai masa wannan alfarman ba idan a cikin waliyai wani mutum sunansa Asifu bin Barhaya almajirin wani annabi annabi Sulaiman zai buji kirji ya nuna Allah ya lamunce masa kun sayakunu dan abin da ya faɗa kenan kuma Allah ne ya kai koyi kuma a cikin alkur'ani yace a a ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin qala ifritun min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin annabi sulaiman ya ga abin yayi jinkiri har sai an gama fada qala allazi indahu ilmun min al-kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk yace da kyamtawan ido zan kawo maka ku duba dan yana da isagun Allah ya ce as'alullaha an yati yaka bi ba suke ni zan kawo ai haka fadawa suke idan ka je ka fadin shugaban kasa ka samu concert na shugaban kasa ka ce wallahi shugaban kasa ne nake son yin a bai ka karka damu za mu yi shi ne shugaban kasa me yasa yace za mu yi ko minista watakila bai kai ba amma yace za mu yi saboda yana jin yana da isa a fada to su ma wa'annan haka suke da isa a gurin Allah wanda yace ba su da isa a gurin Allah ya karyata Ibn Taymiya ya karyata Ibn Qayyim Jawziyya ya karyata duk wa'annan da suka rubuta a littattafan su akwai masu isa a gurin Allah wanda in Allah kuma hadisi ba sai mun nemi wa'annan malamai ba amma muna neman su ne saboda wa'ancan mutanen sun yi amincewa da su ko to wannan ai maganan Allah ne da manzon Allah yace irin wa'annan suna nan la in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani law idannahu da ba sai mu je neman wani malami ba ga hadisi sahihi an gane to wa'annan yake tabbatar mana akwai waliyan Allah kuma duk abin da suka faɗa in dai ba sun ce sun zama annabawa ba duk abin da gani na mamaki a wurin su sunansa karama kuma ibn taymiya ya rubuta a cikin muftasar al-aqidatul wasiqiyya yace wanda ya musun karama fasiki ne ba ahlus sunna bane kuma ya tabbatar da irin wayannan karami saboda haka a daina ruda mutane ana halakar da su eh wannan gaba tana nuna mana cewa a ce a cikin bayin Allah akwai wanda Allah subhanahu wataala yakan lamunce musu jin maganan mala'iku ko ganin mala'iku amma ba annabawa bane kuma ba wani abu da ya shafi annabta tare da su wata karama ce daga cikin karamomi wanda Allah subhanahu wataala yake yi wa bayinsa sadaqallahu alazim وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين نعم نعم نعم azuminsa a asalin matsaba ta imamu malik idan dai maziyin nan ya fita da sha'awa ya fita ta hanyar sha'awa sha'awa wanda shi mutumin ya nemo ta kallon fina-finai kallon wata mace tunanin tunanin hidiman iyalai mata ya kawo wannan to zai biya azumi daya wannan shine abin da malamai fuka ha'u suka tabbatar na gaskiya fuka ha'u wanda suke masu tsantsani masu tsoron Allah zai biya daya babu kuma kafara a kai ko da da gangan ne haka ya faru in dai maziyi ne amma in ba ba ba sha'awa ba ba tunani ba wani irin dalilan da sukan sa maziyi ya fita ba su bane shikenan sai maziyi ya fita masa saulati a alai ba komai a kan dan ya zama kaman kuncin mai salisa na'am sakatariyar manzan Allah ko ai wai su ma da abin da yi aikin gwamnati wani abu ne da ya kunshi wasu abubuwa masu faɗin gaske halacci daban yanayin haɗari daban dama ai babu inda aka ce ga wani nasi da yake mace kar ta yi aiki a to ai ma ya je da nisa ga nas nas a sai ce ga nas nas a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a filin yakin an yaki su suke ɗauko wanda aka yar aka ma aka tsare su aka musu rauni su kawo su a kwantar da su a cikin wajen asalin uwar matattaran yaki a shafa musu magunguna a ɗaɗɗaure musu ciwo a yi mai ai nasu ne ko ba nasu ba ne saboda haka dukansu me ya gwamnati irin gwamnati wani irin ƙa'idodi ake bi a gurin yanzu misali sai aka ce ko a yanayin yanzu sai aka ce an gina asibiti na mata masu haihuwa amma tun daga abin da ya kama masinja direba lebura likita nas-nas komai mata ne wa zai yi magana kana zuwa da matarka bakin gate a ce mai ko kati na matarka da sarrafa ko yar uwarka ku shigo sai ka abu na matsala sai da haka muna bukatan wayewa akan menene aikin gwamnati da kuma me ya aikin gwamnati a Najeriya an gane yawa amma yanzu duk da wannan a wani harijinan da wannan mutumin yake yi yanzu ya ce matar wani ta zo ta zama ita ce concept na wani ofisa ko sakatariyar wani ofisa su biyu ta shiga ofisinta ofisinta ya zauna yana gaggaya mata da abin da za a yi a rufe kofa ayo ko ba ta rufe har ba ta zama mana da yi ta dauko abin ta dawo mata ko to saboda haka wa'annan haɗarorin ake dubawa wa'annan abubuwan sun suka haramta da yawa daga cikin abubuwan da ake yi da mata a ƙasa amma yanzu misali a ce an gina makaranta a yan har yanzu cikin larura ake yanzu irin abubuwan da ake a haya islami da nce ai makarantun musulunci ne amma ai a bisa larura ne namiji ya tsaya a gaban mata matan aure ne yana koyar da su sai dai kuka da ruwa sai ta yi samu amma inda so samu ne an samu wata mace mai digiri ta je university na mata women university inda ake akwai women university a Najeriya akwai matsala ne university ne na mata tun daga mesin karen matin da har kwanse har abin nan bc duk mata ne women university mata ne kuma suke karatu a gurin ta zama yin women university ta zo ta zama malama a college of education women college of education ba wanda ya hana wannan kuma abu zai yi tsafta kuma za a samu karatu mai inganci za a samu a yi karatu tsakani da Allah ba wani malami mai neman mace ba wata mace mai neman ɗalibi ba ba za a samu tsafta ba to an kuma ya dole ko tun da an ci kai a matsayin ta na malami sai ka ga wannan abu mai kazanta ba yadda za a yi kace shari'a ta halatta sai dai wannan shi ma addarura to kuma an ci gaba da addarura ta kullum ta zai ma'adura ta to babu wani ma'adun ke na duniya darura darura darura haka za a ci gaba ana darura har ajin lahira kuma ba dalili to amma musulmin mu mun kasa yadda za mu yi mu tsaya mu gyara da ya kamata yanzu a ce an samu college of education zallan mata ne atv nan a ce akwai women section akwai akwai men ba ba haka ba yau ba za ki ce mace ce a a ta je ta women section ta je ta yi komai da komai in ta gama kuma ta je ta samu aiki women center ta je ta samu women college of education malaman mata shugabar makaranta mu yi bane a ƙasar nan ai lalacewa mu ne ta abubuwa ya faɗi ya ɓata haka ai mun yi a level din secondary school ko ba mu yi ba da gg ko w